إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddar hadurinmu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke gulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 26 ga wata na al-Haram hijira shekara 1444 wanda ya dace da 24 ga watan 8 2022 yau insha Allah za mu yi darasi na 103 cikin littafin wata ta imam malik rahimahullah darasi na 100 insha Allah za mu tashi taqdimun nisa'i was tibyan kayan nan akwai tambaya guda da ta yawa tana yawan zawwa kusan kullum ana yawan yin ta ganin abin da ake yi da kusan kullum mas'alar masabuki wanda sallah ko da raka ɗaya ta wuce shi wanda ya zo isko ana sallah an fara sallah an bar shi da wani abu daga cikin sallah wannan mas'ala na fata yan uwa da yawa zaka bashi amsa amma sake mai doma da mai lokaci ya mance yanda yan uwa abu ne ya kamata mu rike kaida abu ne mai sauki in ka fahimci mas'ala yan uwa mas'alar wanda sallah ta wuce shi ko da raka daya kenan musabuki al'amarin yanda yake abin da ya kamata mu rike asalin maganar akwai ruwaya wadda bukhari ya kawo musulmi ya kawo wadda annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa idza uqimatis salatu fala ta'tuha wa antum tas'aun wa tuwa wa alaykum as-sakinatu wal waqar fama adrakatum fasallu wama fatakum fa'timu daga nan jigo masala take sai ta magabata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kakku zo masalla kuna gudu gudu ya ce an ta da sallah ku zo kan ku zo kuna gudu-gudu kaji an ta da kama ya ce ku zo cikin nutsuwa abinda kuka riska da liman ku sallata abinda ya huce ku ciko nan kalmar fa'atinmu wata ruwaya ta zo faƙudu kalmar fa'atinmu ba mu ganda mai inganci ta inganta kuma isnadin lafazin ya zawa da fa'atinmu ta hadisin ya zo wuri da yawa kalmar fa'atinmu hatta a malikiya masu ganin ramowa sun tabbatar lafazin fa'atinmu abinda yake badawa rike wannan abinda yake badawa cikowa za ku mai ma'ana cikowa ka samu ka ɗauka duk wasu da ka samu da ka samu sai ka ɗauki abin da ka samu da liman shi ne farkon sallaka ka riƙe wanda kyau ka gane misalin duk abin da ka samu da liman za ka ɗauka shi ne farkon sallaka zai misali isha biki ka samu raka ɗaya da liman za ka ɗauka ita ce raka aka ta hurkun kuran me ake raka bi ta isha za ka gane fatiya da sura a bayyane me ake raka bi ta ƙashi ta isha fatiya a ɓoye kaɗai wannan shi ne jigo abin an magariba ce ka samu raka ɗaya ka samu raka ta biyu ake ka fatiyar sura a bayyane ya ta ka tashi a ka fatiyar kada ya ku idan raka biyu samu ta magariba shi ke nan kasan ya ke raka ta kashe ta magariba fatiyar kada ya ake a ɓoye duk sallah ko sallah ka samu an kai haka za gani a zahar ce la'asar ce ko sallah da abin da ka samu da liman ko ka ɗauka shi ne farkon sallah ka cikowa za ka yi kin akan haka bai da matsalar ganewa isha ka samu raka'a biyu na yake raka'a biyu ta karshe ta isha fatiha kadai a boye wannan shine kalmar fa'atinmu haka take badawa sai tawilin faqadu da malikiya suka dauka da malikiya da ahnaf suka dauki kalmar faqadu ramowa shine malikiya suke cewa tunda baka samu fatiha da sura ba sai su ce ka samu raka'a biyu ta isha sai ka kawo fatiha da sura a raka'a biyu ta karshe akan fasar faqadu da magana tawilin faqadu da magana ramowa abin da ya wuce ka wanda tsawancin bangaren masu jamhur sun yi randi fakadu nasu sunna da ƙur'ani iya bar ma'ana kurin fi'ili ne aikatawa ne ba iya ne bari wani tabi na ramuwa ba to su ke malikiya suka dogara da fakadu ya an ramo abin da ya huce da su da hana to amma matsalar da malikiya suka samu sun ɗauko fahimtar fakadu ramowa da su da hana amma hanya suka rabu ya suka rabu hanya in ake gangare ya fakadu ramowa za a yi misali za mu garba raka daya a lafazin kalmar ma'anar faka zo ramawa za ka yi kenan idan aka zo raka a ta raka daya mu garba kenan sai ka kara ka a biyu zungur ka zama suna ce sai a ramo ramawa za yi to a nan sai malakiya suka zage suka bar anab su anab suka ta yi a gangarin hadisi gangarin tawilinsu a ramo kurin ka zama garba raka daya sai ka kara ka a biyu ka zama sai malikiya suka ce a banan af'al wa qadal aqwal sai suka yarda malikiya wajen aiki irin na fa'atimu za'i amma wajen kauli ne za a ramu shi suka ce ka samu garba raka daya an ka raka ta biyu sai ka zamana zuwa nan sun yarda fa'atimu za'i raka ta biyu za zamana ɗan wa a takaice wannan shine tawilin malika domin a wannan fasara ta fa'atimu a ciki akwai ina da cikin mutum fatawa na cikin imamun nawawi ya iya ya kawo irin su ibn khattab su abdullahi ibn umar ya kawo su tabiya da sahabbai wanda suke kan fahimtar fa'atimu tukowa zai kenan shi kuma da abin da ya hilaliya ya yi sauki kurin a ciko abin da ka samu da liman kurin ka ɗauka shi ne farkon sallaka ya yi sauki kurin ka san isha da ka biyu me yake da ka biyu ta isha ta karshe fatiha kada ya gobe nan wani zai mata wuri baka fara samun kullum ta aiki bale maliki ce maka a to ai ka bar sura a sallaka sai ka tambaye shi shi me na kidin kai da ka zo ka samu lima a raka a ruku'i sallar magarba ta farko ko ta isha wannan ka ka same ta tace kwarai ka samu raka'a zace maka samu me sai ka samu a ta ba fatima ba fatima ce ka samu raka'a me yasa saboda bin lima kenan ma dalilin bin liman ya canza maka sallah ba ka za ka ce mishi kai ba ka wala kenan bin liman ya canza sallah wannan shi ne masala ka wani abin inda ko da kana da aƙidar jamhur ta magana fa'atinmu ba laifi ba ne ɓangaren karatu misali isha duk da ka asirce raka biyu ta ƙarshe ƙara sura a raka abin ƙarshe isha ko alzawar ko da asar ba matsala ba ce ya mata fata suna na wani lokaci ya yi kana ya kasu hakurin ba wani matsala ka sura ka kara sura ka biyu ta ƙarshe ta isha ta zo da lafar annabi yau lokaci da kan tsara wani ba fatiya ina mata an gane da kyau kenan dai fa'atin mu a ciko abin da ka samu liman ko ka ciko sauran faqadu na maliki ya tsaya ramawa amma yan wani kalman ganin babin ta dole ga mata salata baci amma wannan shine zahiri kuma shine maganar jamhur mafiyan malamai magabata akan haka suke cikowa zakai Allah ya taimake mu sai babu karatunmu na mutattar imam malik takadimun nisa wa sibiyan na muna cikin maganar aikin haji muna musdalifa an san musdalifa ana kwana asalin da abu yake anan bazanin sallar abin da yawa kana gare shi ya kwan a musdalifa a nan sallar asuba bayan sallar asuba ma ya tsaya yana ambatan allah mashi allah haram iya azkar iya ambatan Allah sai da gab da hudowar rana kahin ta hudu gab sai wuta asali haka yau ka to zina akwai wani rango mai da ya zo na basu matsala ko rauni na mata da yara na maganar su su huta da wuri ba hisin sallar asuba ba shi ne ba da imam malikai rahimahullah shi ne ce takadimun nisa'u sibiyan gabatar da a turo mata da yara kenan kahin garin Allah kahin alfijir حدثنا يحيى حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن سالم وعبد الله بن عبد الله بن عمر أن أباهما عبد الله بن عمر كان يقدم أهله وسبيانه من المزدلفة إلى منى حتى يصلي صبر بمنى ويرموا قبل أن يأتي الناس وأن رواية تا سالم da abdullahi bin umar duka ɗiyan abdullahi bin umar ne salim bin da abdullahi abdullahi bin abdullahi bin umar ɗiyan abdullahi bin umar ne wannan suna ba da labarin babansa abdullahi bin umar kana yi ƙaddim a halar wasu biyanu yana turo matan shi da yaran shi ce iyalan da yaran shi daga muna daga muzdalifa ila mina zuwa mina iya turo su hatta yusallu subha bi mina su yi sallan asuba a mina kuma wa yarmu su yi jiwa ƙabala an yi atiyar nasu kahin mutane su isa kaganan maimakon su yi sallar asuba a nan daki ƙa'ida ya ba su damar su tahi su yi sallar asuba ma amina kuma su yi jiwa kahin jama'a su ci wannan shi ne ruwa da imam malik ya kawo ta abdullahi bin mutum ce ce muku akwai ruwaya ta imam malik bai da kata ba akwai ruwaya wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura iyalan shi ma haka sun fita daga muzdalifa kahin asuba risi marfu'i ina wannan misalaci yanzu dai mun samu madogara ta imam malik ta magana ana da dama a tura yara da mata kahin kenan a huta kahin sallar asuba wannan kenan sai wa haddathani an malik an yahya an yahya bin sa'id an ata bin abi rabah anna maulatan li asma bint abi bakr akhbaratu qalat جئنا مع أسماء بنت أبي بكر منا بغلس قالت فقلت لها لقد جئنا منا بغلس فقالت قد كنا نصنع ذلك ma'a man huwa khairun minki abin da yawa kamin za a ƙarin abin ba wata maula maulatan mana baiwa aka ce ‘yantattar baiwa ta asma bin ta abubakar a kabaratu ita ba a tsabin abin da ba wani labarin ƙalar take ce mishi ji'ina ma asma bin ta abubakar mun zo a yankin hajji da kenan tare da asma binta abubakar mun zo mina da galas mun zo mina da jijjihi shi galas jijjihi yana duhun asuba gari bai waye ba duhun dare da garin yana sai kun jijjihi kun da jijjihi eh da jijjihi duhun dare da na waye wa gari qalat sai take cewa ita wannan maula cikin ta tabaiwa ta asma sai ta ce ma ta ce faqultu laha sai ta ce ma asma laƙad ji'ina mina bigalas mun zo mina da jiji kenan tana inkarin ya za a zo asalin mina ana zauwa bai wa gari asalin abu damar haka kamata tsara abu ba ta da ruwa ta ce ya kai mun zo mina da jiji kenan ta san tana mata inkarin isowa mina da jiji ne ta fahimci tambayar da wani baiwar abu faƙalat sai a sama ta shi ma wannan baiwa ta ta a ta baiwa ta kada kunna na sana'u zalika ma manu khairu miki muna irin wannan abu mu zo da wuri da jijihin tare da wanda ya hiki na nan sallar sallar kenan zala ke da ke da da wanda ya hiki kenan abu kenan nan da dan abu kenan man anan sallar sallar kenan man zala sallar shi sunnan ta musu haka kenan mata suka yi haka su zo a wannan lokaci kafin wayewar gari wannan kenan kuma duka dai ruwa duka sun da ingantattu ne amma makofai ne sai ya ce wa haddasa ne a malik annahu balaghahu anna talhata bin ubaidillah kana yuqaddimu nisa'ahu wa sibyanahu min al-mutadalifat ila mina nan labari da kai imam malik cewa talha bin ubaidillah shi ma yana turo matan shi kayan da matan shi kenan da yaran shi iya turu su ga muzdalifa su zo mina da wuri kenan duk da wannan ruwaya hadisin mawqufi na ma da ibn bashi da inganci to amma ko da bai inganta ba abin da ya gabata ingantacce na musulmi mas'ala ce abin hukumcin guda da ya inganta ko da nan bai inganta ba muna wata hanya daban ta abdullahi bin umar wanda magana ce guda dai a turo mata da yara kayan asuba ta tabbata ko da wannan shi mutum da yawa da ce a cikin bai inganta ba baka dama kai a karan kanka ka ture masalar da ka gaba daya iya wannan bai inganta ba amma maganar da take ciki akwai wata hanya ingantatta kaga shikenan ken ture hadisi daban kuma tabbatar da mas'ala daban kana iya turi hadisi da wani labari da ya kawo amma ba da labarin da suka babu shi bane ba iyawa hadisin da zai inganta ba hanyar da ya zo amma kuma muna da hanya ingantatta wadda ya zo kenan kai haka ba wani binciken karatu ba ba da manyan malamai ba ba mu dama mu ture mas'ala dan wata ruwa ta zo ba ta inganta ba iyawa mas'alar ta zo a wata hanya da ba ingantatta mu gane ke mas'alar daban daban ce to zai zo na ruwaya duk da bata inganta ba dai ma masala muna da ta ruwaya ingantatta wa ta gabata sai wa haddathani an malik annahu sami'a ba'd ahli al-ilm yakrahu ramy al-jamrati hatta tad'u al-fajr min yawm an-nahar wa man rama faqad halla lahu an-nahar abinda yake ma wannan ruwaya ita ma imam malik ya ji daga wasu daga cikin ahli al-ilm suna kin jiwa na jamara na rasalla sai alfijir ta keto a ranar sallah tukun a yi jiwa amma dai wa marama war hallau nara duk wanda ya daga ya jiwa ya jiwa ya halitta kai tsaye zo yanka ko ya sokewa nan ban bukatar wani inganci kullum mun ce idan aka ce malik ya ce kaza ba bukatar dama sun ta malik ba magana kai kuma ta sayi ko dabi wani bayan tabbas malik ce kaza anan ba bukatar kawo sinadi ya ga gobe ganta ba da malik yake magana a takaice wannan abin da imam malik ya ce ya samu labarin na menene magana kenan ba a jiwa ko an je sai alfajir ta keto zama kake masalar farko zuwa zuwa mina zuwa wurin jiwa a tura mata kayan asuba shi na abin maka ɗauka da hukun yanzu na abin mata kai ka maka ka maka masa'aloli na to an an je jiwon za a yi ko kuwa za a magana zafi na magana ne an tura mata sun ta da wuri kun shi ne magana a nan kwanan duk ruwa su gabata tura su da wuri ba ka magana ba jiwa ɗan sun je jiwa za su yi ko kuwa kuma ma nan kuma ana jiwon da wani lokaci za su yi shi za mu iya tsaya kamar zama ta ce kamar su iya suna zawa ne mutane bayan rana ta hudu su yi fitowa maka can suna fitowa daga min zariba ma kusan kawai hudu rana ke yanka yanka kawo mina gari ya waye kwani to nan imam ya kama ya sauka maka manganu na lokacin jiwon zai a wannan hanya ya ce ya samu wani wasu kenan ba wani daga cikin magabata shi iya kin an je ma kenan ka ajiyewa kahin ketawa alfijar cikin malamai wani magabaci ya wani magana sai gaba sai ce wa haddasa ne a malik an sha bin urwa an fatima ta bintul muzir a khabaratu ana kana tara a sama binta abubakar bin muzdalifa ta amurin da yusalli laha wa da ashabiya a subu yusalli lahum subu yi ne ya tsada ulfajar sun matarkab فتسير إلى منى ولا تكذب أنا أبدا yake wannan ruwaya ta urwa fadda mata munzur take ba shi labarin ta ga asma binta abubakar a muzdalifa ta sa limaminsu ya musu sallah ta asuba lokacin ketowar alfijir kayanan kenan a wani lokaci da sama fi ko a wani lokaci kenan ta yi sallar asuba a musdalifa ba amina ba sai bayan ta sallar ne a ba ta tsaya ba hudowar rana amma bayan sallar asuba ne ta huto ta hau ta taho mina ba ta tsaya ba a musdalifa kenan hal hudowar rana na magana kenan imam malik abin da yake da shi akwai ruwaya ta a bukari cikin sai musulmi wanda wani abin a sama an samu ita kirta a sama ta kawo labarin ɗaya shi a can wani maula ne ba maula ta bane ba wata cikin bararren cikin ɗaya cikin yanzu ‘yantar da su sauran magabata suna da ƙware neman lada ‘yantar da bayi suka samu bayi kuma su ‘yantar da su suke da wani bararren bayan da yawa wani daga cikin ya bada labarin cikin sayar bukari ya bada labarin asma a suna musdalifa sai ta ce mushi halgafar kama wata ya hada ya ce a sai sallata an jima ta mai tambaya halgafar kama ya ce su uku ya ce ya hada ya ce su kuma makama hanya makama hanya mota wannan ruwa da bukari kamun shi makawo tana baka da ana cewa a hotar da dare tana baka wani lokaci ne a cikin daren ake huta daga ayin isha ne bayan sallah ne rabin dare ne wutar wata bukari tana baka lokacin wutar kenan mai lokacin haɗawar wata ne kama a bar ne manatsa na lura ma da a lokacin ke haɗawa wata ni lura da na yi wata iya haɗawa wannan kullum bai canzawa kenan a sha kaza da wata ne kullum a maka ne kenan ana maganar takwasa ga wata na zulhijja a wani lokaci wata ke haɗawa a can ni dai tsaya da ne na diba bayan ƙarfe biyu ne biyu zuwa biyu kafin biyu da rabi a waɗa wannan kenan kan ta daga kenan ba wasu da yawa sukan tashi ta bar mina sha biyun dare sai kama da bani ramawallah yake cewa magana wanda aka halittawa ma su bar mina suna bari ne lokacin bacewar wata masu uzurin ne ake magana amma da abubuwa sun yi kamar ra'ayi ne wani ga isha mai kama ne shi shi mai uzuri ne a masu uzurin ma ita kenan kasa bar mina kun farkon dare akalla kenan kaga kenan an ce bace wata abu ne a kada kallon wata abu ne a hiri ba da bane ba ta gajin mantar ma don gashi kada kallon wata kenan kakka barin kakkabar muzdalifa sai bayan wata ya hada wannan shine lokacin kenan wanda masu raunin wanda aka ba dama su bar muzdalifa cikin dare ga lokacin mutar don kamar shirba ne gajiyar ba bai da shakka wuta kayan wannan shi lokacin aka samu a ka'ida da ba da samu ya wuta tun farkon dare kenan lokacin bacewar wata shi lokacin bari wannan shine kenan to kare biyu da rabi dole ka wuta tabbas za ka je mina da wuri a sai mai cikin dare tabbas za ka mina cikin dare a wata ruwaya a sama bayan ta je kuma ta tabbata da ta je mina ruwa ta bukhari kuma suna kan ruwaya da ta je a lokacin daren ta je ta yi jiwa ta kare ta dawo masarkinta na mina ta salla asuba wanda shi gaba da banin mawalla iya ga ko da an je da wuri ba za a yi ba jiwa sai rana ta hudu na fasila na albari da ya na ji kawo amma ta aikin a sama kuma ruwa na gama kuma bukhari kuma suna kawo ruwayar haka ta yi kuma ta ba da madogara da haka daidai ne a sama radiyar ala yanzu dai a nan kenan mun yi magana dai ta a takaice mutum in allah kaddara ko da iya da wani uzuri ko da matan ka'abar ka'abar musdalifa kasa da ƙarfe biyu zama ce ma ka kada dibo wata da burin kinan ma ka wuta cikin masu uzuri kanka hoto ka yi bacewar wata kada kallon wata a gaban ka na kallon shi kenan mata kana kallon wata ka bari haye bacci sai so sai ka da matan naka ko yaranka ko marasa lahiya da ake cewa dauko a kai wannan lokacin shi yayi to sai asiru fi dufa'a tahiya da ake nau'in tahiyar da ake lokacin kadawa daga musdalifa zuwa mina shi ne imam malik zai ga maka hadisi kan masala حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال سئل أسامة بن زيد وأنا جالس معه كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين دفع قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص نعم abinda haka da yake da mana kenan ya ce anan sallallahu alaihi wasallam ya mai tambaya kuma nan gaskiya magana kamar ya asalin ya ka ce ya ka ce asalin salat aka ce a dafa ya doka daga arfa ne zuwa muzdalifa kace da ga magana da zuwa muzdalifa shine a dafa kenan yace urwa ke ba da labari ya tambayi usama an wa usama duk zai tambaya an wa usama tambaya shi urwa ce wa ana ma jalsu ma ina tare da usama kai mai tambayi kai fa kana so zama yasiru ya ci tauda hina dafa annabi ya yake tahiya lokacin da ya kado qala kana yasiru al'anaq iya tahiya al'anaq al'anaq an ce nau'in tahiya ne a hankali haka mu ce sauki sauki ba gudugudu ba mana tahiya a hankali ga mutum al'anaq fata wajen fajwatan ya samu fajawa samu wuri ma'ana ya samu kafa hanya kenan hili ba ba mutane nasa sai ƙara gudu sai ƙara sauƙi yan ta shi sai akan dabba yake nan kala malikun imam malik ya cewa kala ya sha bin urwa wannas fawqa al'anak ta saka maka wai bambancin annas al'anak kenan karamin tahiya kasa kasa ce amma annas yayi al'anak kenan gaugawar tahiya ke kuwa masana su kyau doka iya tahiya a hankali amma in ya samu wuri iya ƙara sauki ba da za a mota maka cikin karkakin su wannan aka cikin karkakin gaskiya ba ma zo da musamman damar wannan sai yanzu dai wannan duka abu ne babbi hannun ka iya hannun duroba kuma in ma baka samu mota ba da yake tuwa ba magana dabba yi annabi a kan dabba ne ke kada bai miki yayi tahiyya da yawa yake sai da sanan sanan lokacin su usama tare suke da shi an ce daga daga arafa zawwa muzdalifa ya dauko usama daga muz a bayan shi a kuturin shi daga muzdalifa zuwa mina ya dauko shi ya dauko abdul ya dauko mai ta cewa wannan fatar bin abbas ya dauko fatar bin abbas daga daga arafa daga muzdalifa aka dauki usama zuwa mina ke su kana kira wanda yi tare ake da su dan tare ake da su a takaice kuran to wannan nau'in tahiyya ne sai wa haddathani kuma da ruwata inganta da wannan labarin wa haddathani an malik an nafi an abdullah bin umar kana yuharriku rahilatahu fi badr muhassar nan kuma magana ce ta nau'in tahiyya daga muzdalifa matar muhassar ya tsakanin muzdalifa da mina in ya zo nan yana gaugawa shi ma dai ya ɗan taɓa zaburar abin hawan shi ya ɗan wuce da gaugawa don wannan karatu ne wanda mu a zai daban a karan takin a wanzu iya da wahala kai baka abin hawa ko da baka kuma gaskiya balle ma ka taɓa shi a mota cin da kai ne ma duro ba ka ce ƙara gudu ma ja fi nahar fil hajj abin da ya zo na labari kan mas'alar sokewa soke dabba a aikin haji duka da kurin ganin hada yankawa za mu ce sokewa shi na nahar sokewa tana kira yawan nahar kenan ranar soke dabbobi don hayaƙon masu ake sokewa shanu ne akan soke akan yanka yau suna cewa sokewa ta yi wasu ce ana saɓanin kan yanka din ta sanya da juna kamata ya yi ko ne suna mata ya ce haddasa ne yahaya an malik annahu balaghahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala bi minan hada almanha hada almanha wa kullu mina manha وقال في العمرة وقال في العمرة هذا المنحر يعني المروة وكل فجاج مكة وطرقها منحر أي أبن لك رواية cewa imam malik ke cewa labarin ya same shi duk da akwai hanyoyin hadisin nan ba kamar mai akwai cire wani abu daban cewa tabbata da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana amina qala bi minan kenan amina yayi wannan magana yace musu hada almanhar wannan wurin da muke ciki kenan da soke wannan nan wajen sokewa ne mutum wajen yankawa ko sokewa ko kenan wajen nan wajen sokewa ne kenan yanka dabbobi to nan kenan yanke anan ya tsaya maka ka ɗauka wai sai a wannan wurin ya ce kullum mina mana dukkan mina ko ina aka soke aka yanka aka hada ta yi a ko ina na sokewa mina ko ina ya kewaye mina kin babu sharadin sai an zo nan kin kamar da ya tsaya ce nan ya zo mina wurin tsayawa haka a muzdalifa ce na tsaya nan duka muzdalifa wurin tsayawa ne haka arfa da zaka ce hey da manzon Allah yanka can zaka yanka kuma yayi wata magana al'umra da ya ce haza alman haza almanhaj bayan yana magana amina umara da yazo an san umara bai je ba bai je ba ai munako bai je ba muzdalifa amma yace wannan shi ma manhar ne yani almarwa yani marwa ai aka fada marwa to a wancan zamanin kasan arfa daga daga baya ka sanyo safar marwa cikin masallaci da ya waje suke geji suke ta da marwa a cikin garin makka ne kusan harami ne ma amma ce nan ma ya ce wannan wurin mutu da marwa ina ma akwai ana dama a yanka dabba a wancan zamani da yake suna waje kamar daji ne wurin fili ne bai cikin masallaci ya ce kenan wannan ma kenan marwa wannan ma wurin yanka ina ma aka yanka ta yi wurin ana yanka dabba a nan wace kullu fijajin makka wato dukiya mana bayan ya ce duk hanyoyin kori na hanya ta maka ko'ina ka yanka wajen yanka ne wani ya karanta da kake nan ba matsala ka zo ka yanka a garin maka ma ko a mahauta ta hukuma ko ta abu duk da kewaye maka gaba daya kurin wajen yanka wajen soke wajen hadaya da kaci ko na kada hadaya ba wani matsala akan wurin suka da sabu da sabu da geji su kware ma musu ga alaka da masallacin harin yanzu ne suka koma ciki ganin an haɗa abin kuma abu ya yawa nan dai kurum ya karantar da kai da abin za a ce na daya ne ko aikin haji ko da duk kewayen maka babu ƙayyade da wuri kaza duk inda ka yanka ko ka soke ko da ma'ana hadaya ka ta yi kuma yankan ka za in yanka ne ya yi حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة من المؤمنين تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقينا من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه حج إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل وكانت أول نبي amara take ba labari ta kunama ta ji aisha ulummu ne tana ba da labarin cewa kharajna ma'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam kin daga madina tare da manzon sallallahu alaihi wasallam mun mutu da khams layal baqina min al-qa'd sauran kwana biyar kwana biyar da ya rage na watan zulqa'ada kina 25 ga wata zamu ce na zulqa'ada kahin kinan wata haji ya kama sauran kwana biyar haka ta ba labari na akwai masu ganin wata ruwa ta kawo ra'ar alhamishin wasu ce juma wasu ce sudu da maganin da yawar malamai na abin tarihi to ce sun mutu da muna kenan a kwana biyar da na wata zarkada wala nura ce lokacin da muka hoto ba ma tsammanin wani abu daban illa annahu alhajj da farko hutarwan kuma na ga hajji ce kurin za duk da cewa asali ga hanyar sama talama yawon hadisi tashi aƙidarsu a da aka saba ba a yin umara a watan haji sai haji kadai gamin hurko ne da aka huto to nan akwai ruwa ta kawo launin wani wani bai ji ba annabi tun a nan ɗokan a ɗokan harami ya karanta da su cewa mai so ya yi niyya da umara ya yi mai so ya yi niyya da haji ya yi san gamawa ya yi tun labarin wasu ba su ji wannan magana shi daga an ce kama an ce annab a ya bayan an je maka ne bayan ka zaka wani wanda bai ji magana can bane ba mana biya magana tun dokan harami da karantar da su da hai wujul ihram akwai firani da kirani da tamattu'in umara kadai to abin da ya wakana eh annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da hadaya kuma ya zo da haji ya zo kenan ta ya zo da haji da umara kuma ya zo da haji akan haka kenan nan aisha tana ba da wancan labarin wanda kenan ba maganar umara kuran mun hoto da haji kadai haka muka hoto kenan tana magana kenan da haji suka hoto kadai falamma da nan da nan mai maka da muka kusa maka ne wanda suka yanzu ba labarin abin da zo a hanya da muka zo maka a marar rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yakun ma'ahu hajjin ay zaqa bil bayt wa sa'aban safa wal marwa an hid sai annabi bada umarni duk wanda manzala ce duk wanda bai zo da hadaya ba in yi tawafi da da ya tsawafin ka'aba guda bakwai ya sa'ayi ya warware ya kome da umara nan menene annabi ya wannan magana akan wanda suka doko hajjin ma ko kiranin gaba daya umarnin da ya bada duk wanda bai da hadaya kurin ya warware hajjin shi ta koma umara haka yau kana kun ba kun bali dama wani dama da sama ko umara doko to nan me umar me hajjin ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai umarni ya warware hajjin shi ya mai da umara ko ruwa ta tabbata bukhari ko muslim iya cewa lau su gabata min amur masa da bartu masu kutar hadiya ya ce ni ma abin da ya same na gano daga baya inda a harko ina da shi tun a fitarwa ta ya ce ni ma da ban koro hadaya ba da na zo ba hadaya na kinan wanda ya zo da hadaya da ita a tabbatar hadaya mahimmanci wanda dole ne ya warware ba amma idan baka zo da hadaya ba kana da haƙƙa'ida abin da kamata na umarni a warware haji ta koma umara a nan yake cewa daga yau da kansu hajji fil umara ilal abad daga yau hajji ta shiga cikin umara wannan mai karantar da shi da su ta saba annabi ta tashin kiyama a wannan lafazin da yayi na hajji ta shiga cikin umara kenan misali mutum ya huto ko a yanzu kuma saman cewa ko ba sani ba sai dai hajji daga can wajen mikati a hanyar ji labari a umara zai ko ga da ake wannan ne ba ta bace ba baka ce ya bata kuma ya koma baya wannan ne ya haji dai sai ta juye ta koma umara kai zai ne yanzu umara zai ko a can ya dauko ne haji ko ya dauko ne kirani yanzu a hanya yana ita da ra'ayi iyawa mancewa ya dauko iya bai san hukuncin ba daga baya aka karantar da shi a umara kamata kai da mutu'i to baka ce a tunda ya huce mai kace sai ya koma ya saki a bai koma saki ko kurin zai ci gaba da wannan hajjin ta kuma umara kai tsaye shi na sada salama kina haka ya karantar da su wata shi ma dalilin da bai warware ba dan ya zo da hadaya shi hada warware shi ma kin da san da haka da farko mara da ka hadaya ba sai ta wannan shi ce ba da ci annabi salama ya hihita tamattu'i akan ifradi ko kirani shi yahi tamattu'i shi yahi wannan shine asalin mas'alar da aka samu sahabbai wata fahimta har daga bayan zalama irin su Abubakar su Umar su suke ga tun manzo Allah ya huto da haji yanda yayi kun haka zakai iya basu da wani masaniya ta magana manzo Allah ya hihi ta Umara akan haji abin nan tun da bonne mutane ne wanda kake ayi wanda yake ne zai aiki da abin da yake kidan ba su ji ba Umar annabi haibar duniya Abubakar ra'ayin shi ba gama Umar haka ra'ayin shi ba gama ba ayin Umara akan haji ba ta mutu hidda kun ayi gaba daya ko kirani ko amma ba a yin niyyar umara a cikin watan haji sai dai a yi imma ifradi imma kirani haka umar haka haka haka haka abu abubakar shi da har bayan su ake abin zama rigima tsakanin wanda masu ganin umar abubakar ya za a san abu kuma ganin su ne manya-manyan amma da abin suka suna ga kun ba a yi shi na yawon wani samun abdullahi bin umar ya mai tambaya me hukumcin yin umara a watan haji ta wannan suna ta suna ba kan suna ta nan suna annabi ce zai abdullahi bin umar ya mishi sai ya ce abdullahi bin umar ai ina abaka yana azan baban kai hana yi kaji wani dubu baban ai baban kai ce ba yi in to Allah ina ce maka manzan Allah ya ce ce maka babana babana ke bi ko annabi ke bi ce wuta hudda mishi ya ya abin shi to ba zai da abu ta hudda mishi to maza aka ce abin shi wai da ana ba annabi ka ce babana irin shi ne kamar bin abbas shi ma ya ba da wani zuzu sun samu ilimin daga baya kuma kullum abuwa bai abin da mutum ya hujja da abin da ya ji abin da mutum ba bai hujja bai abu kan bai ji bane ba su wani sun ji wani ɗiyansu ne ɗan baya ne masu tabbata na wasu mai manzana ya wannan magana ya yi da umara akan kirani ko ifradi kuma ita ce kamata yi shi ma ga dalilin da bai ta ba to amma su wannan manyan manyan ne amma ba su gano ba ba su zaka ba ya ce dan manyan ne a bisu shi na abdullahi bin abbas shi ba aka yi tambayar cewa me za ka ce kai mutane kuna koyon fitina a kawo kana wannan ya ci kaza me za ka ce kan mas'alar ta mutu'i umara cikin aikin haji ce sunna ce abu ne mai kyau shi mai tambayawa ya shi da magana ta mai ai da abubakar da umar sun ce ana yi kai ka ce ba a yi musulun zai imam ahmad ana yi abdullahi abbas ke cewa subhanallah ya ce ina tsoro a muku ruwan duwatsu kwanan kusa daga sama ya ce ina tsoron abin da ibina mai hakan kan akan shi da tashi da gaske yake iya ana cewa manzan allah ku zama abu da umar ya ce wala ina tsoron a muku ruwan duwatsu daga sama na azaba ina ce muku manzan allah ku kama abu da umar ce ga abin akwai shi na dabi akwai matsala in wasu yan wasu zaune sahabin idan sahabin suke sahabin suke girma magana manzon Allah dan manzon Allah ce shine a gaba kowa ya magana magana shi zai bin abbas iya gama akwai fitin akwai matsala iya gudun azaba ta sabko bayan an ce manzon Allah ya ce ka kawo abubakar da umar wai kamar su wannan lumai abubakar da umar abubakar aka ce bayan ce manzon Allah ya ce a kawo abubakar da umar iya ga abin ya kai a sabko da azaba ina ga kai ka ce wace mu malikawa zama da mai zai karanta hadisi da karanta hukumci ce eh ya karanta ya karanta haka zo annabi ya zo sunna fata fata amma mu malikawa kaza kaza da wannan da sabai sanar da shaka shi a bisa barin shi sai tsoron wannan ma abubakar umar ba kawowa sai ka za ruwa azaba kun kai ka kama magana maliki ko shafi ko abu hanifa bayan ce manzo Allah ya ce an kare wani kun za a nema shi manzo Allah ya hudu in da ya hudu to an kare ta kowa tana bayan tashi kura abin da ake nema ya hudu ko ya aikata shi kenan wannan shi ne matsa'alar a to a nan kenan aisha ta ce da muka zo mun zo maka mun an arce wani tattattun ce alama da nuna mai maka da muka kusan maka an ce a sarrafa sunan akwai wata mutum ta kawo sunan wurin a sarrafa a nan sarrafa a nan annabi ya wannan magana ta cewa kenan duk wanda bai da hadaya idan an isa shi kenan iya ɗawafin shi na ka'aba ya za a yin shi shi kenan ya aski shi ne ya warware hajji ta kuma umara ƙalata aisha fatu kila alayyana yawon nahar bilham bakarin ta ce a ranar sallah ta layya sai aka shigo wajenmu matan shi kenan inda suke yi masu amina sai aka shigo mana da naman shanu na mace naman saniya bakar kasan ce sanu bakara ce saniya guda kenan ya aka kamun naman saniya ko da naman shanu suna cikin himus faƙultu mahada sai na ce me wannan kuma faƙalu na harar rasulun sallama na zuwa ji wani musulman ya yankawa matan shi kenan abin da ya soke yawa matan shi ne nan asalin magana ba haɗin mene ne soke cewa ya soke musu ne a matsayin layya layya ce ya musu kuma ruwa ta kawo saniya ce ma yanka ba da wannan hadaya shi daban da yi daban hadaya ita ce yanka raƙumma wannan saniya ce kuma nan ne ya kawo magana mamalik da aka ta cin hara kuma saniya ce kenan saniya ana sokewa ana yankawa dan an tace an ka naman shanu tace ma hada me wannan aka ce na rasul sallama an zuwa ji an zuwa an zuwa ji annabi ne sokewa matan shi kan shi yana yin hujja kenan saniya ana mata duka ana yankawa ana sokewa duk abu guda ne ga sanu ba matsala kan shi kuma za mu ga magana gaba ta magana mai aikin haji yana iya layya shi a zamanin abin Allah nan da kenan annabi kiran manzala ya sokewa kiryawa matan shi layya bayan hadaya da yi ta raqum madi shine kuma magana sai qala ya ibn sa'id fa dhakartu hadha al hadith lil qasim bin muhammad fa qala qad atataka wallahi bil hadith ala wajhihi ita amara take ba shi sa'id wannan ya ibn sa'id labarin to yanzu bayan kare ce sai na tada ma qasim bin muhammad amma baka sake da ce maka shekin ga abin da amara take ga min labari daga aisha yace eh ce a fataka wallahi bin hadisi alamin wajen ta baka labarin yadda yake ya shaida amara ta ba labarin daidai haka aisha ta wada ko abin da haka haka daidai haka yake kamar ta mata shaida ka abin ta wada na nusa lalama kenan ya ce dun wanda bai zo da hadaya ba kenan ya yi tsawafin shi ya sa a yi shi ya warware kuma daga baya aka yi da magana yanka shanu a layya ga matan shi wa haddasa ni an malik النافع أنا عبد الله بن عمر عن حفصة عن حفصة أم المؤمنين أنها قالت أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تعلم ولم تعلم أنت من عمرتك فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر wannan ruwaya bukhari sun ka ruwaya hamsa wani mummunai ta ce ma manzan sallallahu masha'anun nasu me ma'ana me yasa mutane ta ga kira mutane hallu sun warware hajjinsu da suka yi tawafi suka yi sa'ayi sun warware sun koma libya sun warware amma kai walam ta halin an ya mutaka amma kai baka warware umarka ba sai ta ga mutane su mutane sun warware kai baka warware ba yace ba da dalili inni labartu ra'si wa qallatu hadi ni na talbid idan suka ka gyara gashi san saurara kamar zama ƙwaro ne aka gyara gashi aka gyara gashi nan zaka bulaguro ka san bulaguro gashi ya farfa kai ka burwatsayi gashi ka ya burwatsayi to wanda da sauransu suna suna talbid saboda gashi bai watsewa mace kuma ba samun kaman kaman kwalkwalkwata a ciki wani kwariya ka na kai karin kai ba samun kwariya a cikin kai iya ba kai kai kwariya kai na aka gyara kai a sa kwaro suke da kwaro ake jikawa ya shawa sai gashi munas a kwance bai tashi an haka lo an haka shiga bulaguro dan ga gashi ka ya baje baje ba kyau shi za a ki haka nan yace na sawa kai na kwaro za mu ce kuma wakadatu hadi na riga na sawa hadaya ta abin ratayawa ke na zo da hadaya har da abin ratayawa na alama ta dabbar hadaya ce tun daga gida tun daga madina ke don haka fala uhinnu hatta an a cina mun zan ya ce ni ma inda na gano na samu abin samu daga baya da bin koro hadaya ba kenan koro hadaya zawa da hadaya shi ya hana shi ma ya warware hajjin shi ta koma umara shi ne kuma magana a cikin nan cikin nan na sawa kai na wannan kwaro kuma na sa ma hadaya ta alama ta hadaya don haka ni ba zan warware ba sai na soki haka yawa kana bai warware ba yadda ya soki ba yanzu nan sai babi na al'amalu fi naha abinda ake yi a ranar sallah sai zamana cikin magana ta alhazai cikin aikin haji mai ake ragoma ga wata sai ya fara ruwa ya ce haddasa ni haya an malik an ja'far bin muhammad an abi an ali bin abi talib أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم نهر بعد حديه ونهر غيره بعده aiki cikin aikin da ake yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya soke ba'ad hadiya wasu daga cikin hadayen shi wani hara gairuhu ba'adahu wani daga wani shi ya soke sauran shi ko mai bada labarin shi ne sai da Ali sai da Ali zai ya bada labarin annabi ya soke wasu daga cikin halayen shi kuma wani ya soke sauran alin ne ruwa cikin sai musulun annabi sallallahu alaihi wasallam a rana rana sallah an ali ya zo da raƙuma daga yamma da dama manzala ya yi hadaya da raƙumi ɗari ɗari ya soke wannan ya soke da hannun shi da soke raƙumi 63 da hannun shi ibar masu yadda na ali ya soke 37 haka ta wakana ya soke ya soke 63 a ƙarshe ana aiki an yaji da yawa kenan na shi ne kenan aiki na ranar sallah kenan a ranar sallah kenan ake magana ta asalin abin ajiyar annan sallah salaman da ya jero da ya zo mina ya yi jiwa ya je ya yi aski ya je ya yanka dabba haka aka ta kwaye ta yi tsarin ba to amma abin da cikin abin ba matsala ake yi a wannan rana an zo annabi ya dawo rutu ya rasu lalani a kabin kaba sai da na he da ne soke ma na je na na jiwa yace ifal wala haraj ballahi mun ga rasulullahi he da tawafi ne na jiwa ce ifal wala haraj babu le babu le babu le duk wani kasa an ka juya kai wannan kai wannan yace i babu le duk da shiga da jero yayi jiwa yayi aski yayi yanka ya tsawo fata to amma a ran nan duk abin da ko mutum ya canza abin da ka sauki ya zo duka zai na yi yace ibale ibale ibale kenan duk wanda mutum ɗaya ne ba matsala amma wanda yi ne wannan jerin shi ne annabi haka ya jero amma jerin wanda yi tana karantar da mu ba dole ba ne ya ka jero kuma shi ba da dama kullum da jin da akwai ya aski kai ya jiwa wani ta ya jiwa kan ya aski wani ta ya tsawon ifada kai ya jiwa ko ne kai annabi ce ifada wani arata ibabu da babu da ibabu da kenan dai ba matsala amma a jere ka ji eh balle mu an zu zamu na audiya yaka kawo wata darura kin ta an kace ma dan yanzu da ma wata kanta aiki ce akwai daga mawata mawata ma ba da ba san ta ba eh dai eh dai aje a yanka maka to sai yace haddathani an malik an nafi anna abdullah ibn umar qala man nadara badanatan fa innahu yuqalliduha na'alayn wa yash'iruha thumma yanharuha inda al-bayt aw bi mina yawm an-nahar laysa laha mahillun duna dhalik wa man nadara jazuran min al-ibl aw al-baqar falyanharha haythu sha'a mai ma'ana wani magana abdullahi bin umar ke ba da labarin cewa man nazar man nazar ba da nazar wanda ya take alƙawalin ya ɗora ma kanshi a wannan hajjin zan yanka taguwa ban zan ga raƙumi nan ka ayyana duk da adaya musan raƙumi saniya rago na akuya tun ko na dai halitta ko amma nan sai ayyana raƙumi zai yanka to yace wannan fa innahu yuqalliduha na alayhi zaka kulla wannan masaraka ba su korawa ne sai ka kullawa raqumin naka domin me suke yi alama dabbar da za a kai hadaya sai a samu wata igiya ka samu tsohon takalmi sai ko biya kulla mata takalmi a sa mata a cikin igiya ya dama a wuyarta to wannan dabba ko ta shiga daji duk da suna mushrikai da suna dada din suka dabba mai wannan alama sun ga dabba ce ta za a kai a yanka a makka ba su taba ta ko barawo bai taba ta ko barawo ko barawon da bai taɓa ta barawon da zai zama masallaci sace mata kalmi da sace inji shi bai ma masallaci ya masallaci bakin Allah mutane eh mutane sun babu imani wani kuma mu mushrikai ne ma mushrikai ne zamanin amma bus taɓa da abin da yake Ka'aba bus taɓa shi shi kuma masallacin zai zo da ne sata ya saka shi sace muku inji ko takalmi inji ko takalmi tabi ma da ba abin da sauki tafi da mata sama kanka kana kanka hanka eh takalmi ya san takalmi da inji ta wannan irmani da malamin Najeriya yace ya ta Ingila a sai za a sallah yake ne kamar mu biyu ne ina takalmin ɗaya anan yake yana an mushi takalmin ɗaya ta a Ingila ce jabu limamin mula wannan shi ne ke labarin yace sai ashe wani bature wani ya kallon shi ya saɗe a nan ya saɗe a can ya ƙare sallah ce ma da ce bisa saɗe a can ɗaya a nan ya fi ci tun musa ba da jirya sata sata kai bisa kai zaka zo kai wa'azi ana kuka ana ƙare kasi ka saɗe fasa kalmin ka sai ka zai wa'azi ai wa'azi ai wa'azi ya ƙare fasa kalmin su an sami sata kalmin su abin kin har zama jiki in yanzu dubara yake ya ce ɗaya nan dandin da ke nan ba a ɗauka ba ya saba shi a Najeriya a nan gida sata ta yawa ta zama jiki su sai ka zo kai wa'azi ta kariya da kuka a sake mata kalin ya ce sai ce malam sata a nan a nan ta ba malam ce yawa ta dubu abu kwata ce a nan babu rawa ta ba kuwa ce ya ya guri ya ce ganka ce a yi ganka auri guda zuwa ce a nan babu nama babu nama gaya a nan ya ce a nan ingilin a zai ta kalimi a ba malam to mutum ya wani shi bai fasa da shi a masalata babu imani to kenan shine a kenan wannan ya fito kenan wannan alƙalada za su fita wannan alƙalada ce ba su fita alƙalada kin wannan shine rataya mata wannan takalmi a wuya alama dabba ce ta harami shine alama yace to kenan idan kai da alƙawarin kai dabba ka maka zaka hadaya kulla mata wannan takalma guda biyu wa yashiruha al-shi'ar shine dabba da za kai a hadaya bangaren aka ce kaman tozanta sai a yanka jini zuba shi ma alama ce ta dabba ce ta hadaya ana yanka ya kanta da wani abin yanka mai kai ya tsaga ya tsaga gefen tozan ko saniya ko raƙumi ana mai hakan alama ce ta ta kenan kamar da alama sun mai na haruwa inda da bai in ka je ka yanka dabba taka ta hadaya imma a nan wurin gabar ka'aba mai bukatar ta ɗazi ya ce amina ko a marwa ko marwa wurin yanka ne marwa kuma harami ne ka yanka ta ko a nan ka'aba ko amina amma yau manna kenan ko a nan makka ko a mina duk ɗaya ne ya ce laisa laha mahindun duzar babu inda za ka yanka dabba ta daya in ba wannan wurin ba imma a makka imma a mina sai ce wa man nazara jazura min al-ibil aw al-baqar falyanhara haythu sha'a yace wanda ya adda walkin raqumi daga cikin raquma ko saniya falyanhara shi kuma ya soke hasha duk inda su nan iwa me bambancin wannan abin guda biyu duk ya man nazara sai ce badanatan na ya ce jazura bambanci magana biyu wanda suka maka wannan badanatan kalma ce ta badana kalma ce ana itilakin ta dabba ta hadaya shi ne magana kenan an hadaya ce ba ta da wuri sai a wannan wurin biyu imma makka imma mina amma gurin ka ɗauki ɗauki zaka yi da kun zaka yi da raƙumi sai yanka ko yanka saniya kun wannan zaka yanka ne ba hada ya bace ba kun zaka kai ne kun da akwai fasita kun sarka kun sarka ce ce kun iya nan garma zai tura a yanka mai ka kuma can araba talakawa ke wanda niyya ce yanka dabba da a ci nama ba talaka nama muskine nama in wannan niyya ta kai na dora maka na zan yanka da kumi ko saniya ba talakawa to ne yace shi sai yace ce maka bal yanhara haisu ko ina ka yanka ko a makka a ina ne ko ina ko da magana ko ina ka zama ba ta yi a makka in dai ba hadaya bace ba kenan hadaya ce kadai yake shartan ya sai a makka ko amina amma niyya kai ko da zan zan zan yanka ma talakawa a makka zan yanka musu wani raƙumi ko sani talaka makka to kana yanka a garin ku ba kai makka ba ba bukata kai ka yanka talaka garin su ci kurin shi ne magana kenan kurin kenan bambancin hadaya da dabba ko niyya kai zan yanka alƙawarin zan yankawa talakawa saniya ko raƙumi ko raƙo amma ka nije maka zan yanka musu ba hadiya ba ce kai kunya ce kai yanka to wannan ce ka yanka ko ina ba sai a maka ba amma in dai hadiya ce dole a yanka ta a maka ko a ina shine ma'ana magana to ina ganin kamata mu tsaya Allah ka fasa insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh